والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne da huwa ce wasa rayuwar ta iso wannan rana ta litinin yau goma sha biyar ga watan rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun bai cikin garin Azare darasin da muke a rana irin ta yau a wannan littafi mai albarka na adda'u waddawa littafin koyar da tarbiyya na babban malami Shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka cikin bayanan da malam yake yi ya ambaci cikin abubuwan da tasirin da zunubai da saƙo suke yi ga rayuwar bawa ya ambata daga ciki cewa shi saƙo yana ragewa rayuwar mutum, ya nike albarka ta rayuwa, wanda ya ambaci akawal na malamai a kayin wannan fahimta, wasu sun ce ragewa da yake yi na rayuwar mutum shine yana kau da albarka a cikin rayuwa. Wasu malaman suka ce, A'a, aikata saƙo yana ragewa rayuwan ne hakikatan a bisa zahirinta. Kamar yadda dukiya take rabuwa take raguwa hakanan shi ma rayuwan tana raguwa saƙo yana rage ta. Wasu malamai suka ce, a'a abin da ake nufi yana sanya rayuwa ta ƙaru ne a dalilin wasu sabubba saboda ana samun ƙarin rayuwa a dalilin wasu sabubba nasu ya ambaci irin waɗannan kamar sada zumunci yana ƙara rayuwa to shi kuma saƙo sai ya zamanto kenan yana kau da irin waɗannan sabubba yana rage su don haka rayuwar ba za ta sami ƙaruwa ta waɗancan sabubban ba wasu malaman suka ce abin da ake nufi tasirin saƙo wato yana kasancewa ne a haƙiƙanin rayuwa saboda ita rayuwa ta ta'allaka ne ga zuciya zuciya in ita ce rayayya to rayuwa sai ta zamanto mai kyawu kuma ta yaukaka domin rayuwar zuciya ita ce asalin rayuwa in mutum ya rayu wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala, to zuciyarsa za ta zamanto kullum a raye take, kaga kenan ashe rayuwarsa ta yawaita. In mutum kuma ya rayu cikin saba ma Allah, to kullum zuciyarsa a cikin kunci take da kuntata da tawaya, kenan a bisa ma'ana rayuwarsa ta tauyaya a dalilin saɓon Allah. To shi ne mala ya ce wa bil jumla, a dai dunkule, فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي shi bawa in ya kau da kai ga Ubangijinsa, ya rabu da Allah, kuma ya shagaltu da saƙon Allah, ba'ad alaihi ayyamu hayatihil haƙiƙiyya, to asalin kwanaki na rayuwarsa ta haƙiƙa sai ta zan ta lalace a banza, allatti ya ji dugibba idza'atiha wanda kuma zai ji takaicin tozartar da rayuwar nan tasa da ya yi a banza bai amfana da ita ba, yau ma ya ƙulu a ranar da zai ce, ya laitani qaddamtu li hayati wanda bai yi abin kirki ba labudda a ranar kiyama sai yayi wannan da na sani yace ya laitani qaddamtu li hayati yace ya kai tona ina ma da na gabatar da ayyukan alheri a cikin rayuwata kaga kenan yanzu ya tozartar da rayuwarsa wannan kaga ma'anar za ta faɗa har ilau ƙarƙashin abin da Allah ya yi rantsuwa da shi cikin suratul asr da zamani wal asr innal insana lafi khusr Allah ya rantse da zamani cewa ɗan adam yana cikin hasara ma'ana yayi hasaran zamaninsa wanda bai hasaran zamaninsa ba illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr masu waɗannan siffofi uku sune basu asarar rayuwa ba kina ashe duk wanda bai bi rayuwarsa wajen imani da abubuwan da ake so na biyayya ga Allah da manzansa ba, ya gudanar da rayuwarsa wajen saba ma Allah, ballantana ya gudanar da rayuwarsa wajen kafirci, ya kai gaya kenan wajen lalatar da rayuwarsa a banza. Kenan wannan yana nuna ashe saƙon Allah yana lalatar da rayuwar mutum a banza. Fala ya wanda duk ya zamanto ya lalatar da rayuwarsa kuma har ya kai matsayin da ya yi da na sani a ranar alkiyama da wannan lafazi cikin suratul fajar ya leta ni qaddamtu li hayati fala yakhlu wa imma an yakuna lahu ma'a zalika tatallu'un ila masalihihi dunyawiyya wal ukhrawiyya aula duka daya ne wato ko da a ce a lokacin da ya tozartar da rayuwar tasa a duniya ya kasance ya tsinkayi wasu maslahohi nasa na duniya ya gane su, ko kuma ya tsinkayi waɗansu maslahohinsa na, na lahira ya gane su, ko ma bai tsinkaya ya gane ba, in dai har ko ya gane bai yi amfani da lokacinsa ba, to ya zamanto a banza. fa'in lam ya kun lahu taɗallu'un ila zalik, in ku har ma bai tsinkayi fa'idar rayuwarsa ta duniya ba, haka ya kashe ta a banza. ka sa ku wannan rayuwar ta ta duniya ba san ma'anarta ba haka yi za ga gaba ba san ma'anar rayuwar ta duniya ba rayuwar duniya ma ba su amfanar da kansu da komai ba ballantana kuma su hango lahira su amfanar da kansu to don haka wanda ya gano amfanin duniya ya amfana ya gano amfanin lahira ya ƙi amfana da shi ya lalatar da rayuwar a banza to shi din ma dai ya watsar da rayuwarsa ne ballantana kuma wanda bai tsinkayi amfanin duniya ma ma balle na lahira fa in lam yakul lahu tadallun ila zalik in ku har bai tsinkayi ma amfanin sa na duniya na ko na lahira ba haka ya gudanar da rayuwar kawai faqad ba'a alaihi umruhu kulluhu to rayuwarsa ta lalace ma gaba ɗaya shi gare shi ta zama banza wanda bai gane menene amfanin rayuwarsa ta duniya ba kaga mutum tun kana karami tun kana yaro yake sabon Allah yana shan giya misali ko yana sata, iya abin da yake tun mutum yana ƙarami yake ganinsa har mutum ya zan ya girma yana ganinsa kuma bai fasa ba, wataƙila kuma sai ya mutu a haka, to wannan don Allah ya amfana da kansa a duniya? Bai amfana da kansa a duniya ba balle lahira. To kaga wannan shi ne wanda ya ce faƙad ba'a alaihi umruhu kulluhu, rayuwarsa baki ɗayanta ta tafi ala biya, yana ce baya, ba biya, ba baya. To kaga abin da ya lalace kenan. lalatacce da ba amfana da shi ba, ba'a, wato ya lalace ke, ya zan ba shi da wata fa'ida, to rayuwarsa ta tafi haka, wa za a bat hayatuhu batila, rayuwarsa baki ɗaya da ya a duniya ta tafi a banza, cikin ɓarna. Wa in kana lahu taɗallowin ila zalika, in ku har ya tsinkayi ma'anar rayuwarsa ta duniya kuma ya tsinkayi ma'anar rayuwarsa ta lahira, amma fa sai ya shagaltu kuma da saƙo. To shi fa wannan ɗalat alaihi ɗariƙo, yanzu shi hanya ta masa tsayi, bisababil awa'iki a dalilin ababen da suka shagaltar da shi, al'awa'i, almawani'u kenan washawagin, abubuwan da za su hana shi kaiwa ga gaci, abubuwan da za su ɗauki hankalinsa daga manufa, to kaga yanzu shi rayuwarsa ta yi tsayi a aikin banza. kuma bata amfanar da shi ba wa ta'assarat alaihi asbabul khair dukkan waɗansu hanyoyi da za su kai shi zuwa ga ayyukan alkhairi ta assarat alaihi ta yi wahala a gare shi wajen bi bi hasbi ishtiganihi bi abdadiha gwargwadon yadda ya shagaltu da kishiyar alheri mun gane kalamin gwargwadon yadda mutum ya shagaltu da kishiyar alheri to haka nan ne zai watsi da alheri ko ba haka ba kenan gwargwadon yadda mutum ya shagaltu da bin Allah to haka nan ne zai watsi kuma da bin Allah ma ma'ana zai watsi da sako nake nufi gwargwadon yadda mutum ya shagaltu da bin Allah kamar haka nan ne kuma zai watsi da sabon Allah gwargwadon kuma yadda sabon Allah ne ya shagaltar da mutum to gwargwadon haka kuma zai yi watsi da bin Allah ai kishiyoyi ne abdad ne kishiyoyi ne kullum mutum ya shagaltu bin Allah kawai shi ayyuka alheri yake so ya dinga bi yana aikatawa to ka same shi kuma a cikin yawan ayyukan sako wanda ka same shi kuma yana yawaita ayyukan sako to ko ba za ka same shi a yawai yawaita ayyukan alheri ba haka abin yake dan kishiyoyi ne biddan ne to shi saka yace wato bi hasbi ishtigalihi bi abdadiha wa zalika nuqsanun haqiqiyyun min umri kenan wannan ya zamanto tawaya ce ta haƙiƙa a cikin rayuwarsa mutum ya shagaltu kullum da ayyukan sabon Allah kaga yanzu ya watsar da ayyukan bin Allah kenan gwargwadon yadda yake saba wa Allah muƙabilin kuma yadda yake watsi da da'a ga Allah domin duk inda mutum ya watsar da biyayyar Allah to abu me zai maye gurbinta sabo ne ko dai a saba ma Allah ne ko kuma abin ko dai abi Allah ne ko a saba masa haka abin yake ko abi Allah ne ko a saba masa ai ba a tsayawa nutura haka ne ko yanzu aka ce hayya ala sala ko dai mutum ya amsa ne yayi sallah lokacin ta yayi ya kiyaye ma dama ba wani mani'i ne shar'i ya bujiro masa ba misali kamar gushewar hankali shi kadai ne amma inda hankalin suna nan ko yana kwance a gadan asibiti baya iya tashi sai yayi sallah kada ya bari lokacin sallah ya wuce to ko dai yayi sallah ne ko kuma ya ki yayi sallah a lokacin ta lokacin ta ya wuce to idan lokacin sallah ya wuce mutum yana sana ko bai yi sallah ba biyayya yayi ma Allah ya saba wa Allah in kuma ya dage yayi sallah akan lokacin ta nan ko me yayi ya yi biyayya, to don haka ko dai wannan ne ko wannan, to idan mutum ya zaɓi saƙon Allah, saƙon Allah, saƙon Allah, kenan ashe yana ta watsi da biyayyar Allah, biyayyar Allah, rayuwarsa ta yi albarka? Ya amfa, ya amfanu da rayuwarsa? Kenan ashe rayuwarsa tamkar ta tawaya ne. Shi ne abin da ake ambatawa. Malai ce wa sirrul mas'ala, sirrin wannan magana ka san wasu abubuwan malaman tarbiyya idan suka yi wasu maganganun sai mutum ya nutsu yake fahimtar hikimar da take ciki yace sirrin wannan mas'ala anna umar al-insani muddatu hayatihi cewa rayuwar mutum matsawar rayuwarsa lokacin da yake raye wato matsawar lokacin da yake raye ne kalame ne anna umar al-insani muddatu hayatihi wato rayuwar da mutum zai yi to shi ne lokacin da yake raye ran yana jikinsa haka ne ko wala hayata lahu kuma lokacin da yake raye bashi da rai na haƙiƙa illa bi iqbalihi ala rabbih sai lokacin da ya fuskanci ubangijinsa shi ne ke raye haƙiƙa shi yasa ai a baya Allah ta'ala an kawo ayan da Allah ta'ala ya ambaci kafirai a matsayin ne matattu amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun amwatun Allah ya ce matattu ne ghairu ahya ba ya rayu ba ga su suna ta fantamawa da dukiya da waye amma sai Allah ya ce matattu ne ba su fuskanci ubangiji ba ashe ne rayuwar mutum shine wala hayata lahu babu rayuwa ga mutum ta hakika illa bi ikbalihi ala rabbih sai lokacin da ya fuskanci ubangijinsa wattana'umi bi hubbihi kuma ya ni'imtu wajen ƙaunar Allah ɗin wa zikirhi da tuna Allah da ambatonsa wa ithari marbatihi da kuma zaɓen yardar Allah akan fushinsa to a ƙarƙashin me yake samun waɗannan wajen biyayya ga Allah da da'a ga Allah ashe wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake raye rayuwa ta haƙiƙa wanda yake saba ma Allah wallahi matacce ne rayuwarsa ta samu tawaya wanda yake kafiri shi kan matacce ne gaba ɗaya Allah ka ba mu rayuwa mai albarka to malai yace faslun wani fasali yace al ma'asi tazra'u amsalaha shi sako ƙara shuɗi kamar yatsu yake hayayyafa kawai yake shi sako yana sake shuka wani irin sani sako sai shuka sako kirki ya shuka shi kirki haka lamarin yake sako shuka sako yake da ɗaya sai dai idan an yi faɗa da zuciya kuma an katse masa an nemi taimakon Allah kai amma in dai aka mika masa wuya to shi kullun sako dasa wani yake kamar matakala ce ana taka wannan sai a taka wani ana taka wannan sai a taka wani kawai kafin mutum ya farka sai ga can kololuwa ya kai matsayi a wajen sabon Allah alhali da kaɗan kaɗan ake farawa kaɗan kaɗan kaɗan inda ba a kyamace shi an nemi taimakon Allah ba to ƙara shuka junansa yake wa min hamala yace daga irin wannan nau'i annal ma'asi wato shi sako tazra'u amsalaha tana ƙara shuka irinta ne eh wa yuladu ba'daha ba'dan ko wa yuladu ba'daha ba'dan sashenta kuma yana haifar sashi hatta ya izu alal abdi mufaraqatuha har rabuwa da sako sai zan yayi girma ga mutum ya masa nauyi mutum idan har yana yin sako sako sako to sai kai matsayin da rabuwa da sakon kuma yana masa nauyi abu ne babba a ce ya daina wal khuruj minha ya fita daga sako a a sai ga yana ga girman abin kamar wanda yake da'a da'a da'a ya yi zurfi cikin da'a lokaci guda sai ya zo a ce masa ya sako zai ga nauyin abu zai ji nauyi na yin sako to haka shi ma wanda yake sako ya nisa a cikin sako to har sai ya kai matsayin da rabuwa da saban zai masa nauyi kama kala ba abu salafi kamar yadda wani cikin magabata ya ambata yana cewa inna min uqubati sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha yana daga cikin uquba da ake wa mutum a dalilin laifi ya sake yin wani laifin bayan yayi na farko waƙin rayuwa haka al'amarin yake idan aka waiwaya a waƙin rayuwa za a ga cewa wato shi sa laifi yakan haifar da wani wani lokaci idan mutum ya laifi a ƙoƙarin ya rufe laifin baya sai ya sake wani daga nan kuma sai a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi yanzu ga ƙaramin misali ga yara da kake ga kaman masu abin nan menene ake cewa yaro sarkin gaskiya ko to yaron da yake mumayyazi yanzu idan ya aikata laifi laifi ya aikata kuma ya san laifi ne idan aka zo aka ce wane ne wani sai me zai ce sau da yawa ba sa cewa su suka yi ko a yara suna faɗa sai ce a ce kai kai kaza sai ce ba ni na yi ba yanzu laifi nawa yayi na farkon ko sannan kuma sai ya ƙarya kuma yana sani kuma daga baya idan aka ritsa shi sai a gane cewa shi yayi na farkon kuma sannan yayi ƙarya ko misali idan ya ce shi ya aikata laifin kuma sannan ya yi ƙarya ce ba shi ya yi ba daga baya sai wani ƙaninsa ko wani abokinsa cikin yara da aka tambaye shi kuma sai ce wane ne ya yi shi kuma sai zo sai ya zazzagi wannan ɗin me yasa ya yi kaza ya tona masa asiri a yara manya ma tana faruwa mutum zai aikata laifi zai ce ba shi ya yi ba kuma sannan kaga ya yi laifin laifi na farko a dalilin wannan kuma sai ya ƙarya kuma idan wani ya zo ya ambata kuma sai ya gaba da shi ko kuma ya nemi ma ya cutar da shi watakila kaga ya sake laifi na uku so laifi shi hawa yake yi wani ne sai ya dasa wani wani ya dasa wani haka al'amarin yake Allah mana tsari to shine yake cewa inna min uqubati sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha wa inna min thawabil hasana yana daga cikin sakamako mai kyau na kyakkyawan aiki kuma alhasanatu ba'adaha sai sake wani aikin kuma mai kyawun kuma in mutum yake kyakkyawan aiki to insha Allah ma dama ya shi da ikhlasi zai nusar da shi zuwa ga wani aiki mai kyau kuma fal abdu idza amila hasanatan qalat ukhra ila janbiha domin idan mutum ya kyakkyawan aiki wani kyakkyawan aikin da ke gefen wannan kyakkyawan aikin da yayi shi ma sai ya sai ta ce i'malni aida ni ma aikata ni sai aikata fa'iza amilaha idan ya sake yin wannan kyakkyawan aikin, ƙalati tsalisa wani kyakkyawan aiki na ukun ma sai ya ce, ka zalik kamar yadda wancan na biyun ya faɗa, wahalun majarra sai ga abin kuma ya zama cen na kyakkyawan aiki. Kyakkyawan aiki yana jan juna shi ma kamar yadda mummuna yake jan juna. Fata ba a afar kenan kaga yanzu sai riba ta zanta da ɓanya ga mutum. wata zayadatil hasanat sai ya zama to kyawawan ayyuka sun yi ta ƙaruwa a mutum yana ta aikatawa da haka bibiyar kyawawan aiki a ɗamfare musu yakan ja mutum ya ta yi bibiyan munanan ayyuka a ɗamfare musu to su ma jan mutum suke yi har su kai shi matsayin da ba zai iya rabuwa da shi ba wa kadhalika janibu sayyi'ati aidan haka nan malam yace janibin mummunan aiki shi ma, hatta tasirar ɗa'aci wal ma'asi, hai'acin rasika, wa sifatin lazima, wa malakatin sabita. Hatta tasirar ɗa'aci, in mutum yana yin kyawawan ayyuka kenan, har sai ɗa'a ta zamanto a gare shi, ko hatta tasirar ɗa'aci wal ma'asi, har sai ya zamanto da'a yanzu ya ambata dunkun magana biyun ne a haɗe wato kwatancin da ya bayar na kyakkyawan aiki yana jan juna mummunan aiki yana jan juna to duk janibin da aka bi shine cewa kazalika janibu sayyi'ati aida irin wancan kwatancin da ya da kyakkyawan aiki to haka gefen mummuna ma yake su bangarori biyun nan duka in mutum ya dage yana bin su hatta tasira ta'at har sai da'a ta zamanto wal ma'asi ko kuma in sako mutum ya zaba shi ma sai ya zamanto masa hai'atin rasikha ya zamanto masa yanayi ne tabbatacce tattare da shi wasifatin lazima ya zamanto masa siffa ce ta lazimce shi duk wanda ya zaɓa haka abin zai bi shi wa malakatin sabita ya zamanto abin da ya mallaka ne tabbatacce yana tare da shi in ya kyakkyawa yake bi to kyakkyawan ne zai zamanto ya tabbata da shi in mummuna yake bi mummunan ne zai dinga jansa har ya zamanto yana jin nauyin rabuwa da shi hatta inna kathiran min al-fusaki shine masu bin sako kuma har sai kaga da yawa daga cikin masu sako masu fita daga da'ar Allah fasikai la yuwaqi al-ma'asiyata min ghairi ladhatin yajiduha zaka ga wani ya afka masako amma ba tare da ma yana jin dadin sa ba kawai shi dai yana yana ma wallahi ba dadin sa ban yake ji ba ya saba ne kawai sai yayi yanzu ina amfanin mutumin da zai sha giya ya zo shi yana tambaye ya tambaye ya faɗi ina amfanin mutumin da zai je ya sata a kama shi a maduka a farfasa masa jiki ya sha da ƙyar watakila an gurɗa shi ko an karya shi amma kuma idan ya warke sai ka ga ya sake komawa ana samu ko sai kuma ya sake komawa gashi ba da da kiran sha amma yanzu ya sa komawa kuma wataƙila ne yanzu misali wanda suke kidnapping din nan laifi suke kuma wallahi sun san laifi suke za a je za a samu kuɗi za a ba da kuɗi da yawa wani aka tambaye shi ya ce dubu talatin ake ba su a operation nawa aka samu ya ce miliyan bakwai su suka karɓo a kawo shi kuma nawa aka ba shi dubu talatin to me daɗi a cikin wannan aikin kuma yana jeji kaga sako idan mutum yana yi sai zauna masa a zuciya ya dinga jin nishadin sakon ko da ku babu daɗi a cikinsa haka abin yake ya ce ina ne wajen hatta inna kathiran min alfusaki la yuwaqi almasiya min ghayr ladhatin yajiduha sai afka masako amma ba tare da ma yana jin wani daɗinsa sa ba wala da'iyatin ilaiha ba abin da kuma ya ja shi ma aikata saban kawai dai ya saba ne shi sai ya aikata ya zama masa kawai ɗabi'a illa lima yajidu min alami bi mufaraqatiha ba abin da yake ji na daɗi sai dai abin da yake samu na raɗaɗi in ya rabu da saƙon in ya rabu da saƙon sai ya ji hankalinsa ya tashi in kuma ya yi saƙon ba kuma wani daɗi yake ji a jikinsa ba shi babban tashin hankalinsa ya zama bai yi saƙon ba wallahi saƙo yana da wannan matsala mutum ya ɗan fada masa ya ta yi ka duba da ya caca da yanzu matasa da yawa suke yin ta zai samu kuɗi watakila ma ya je ya roƙo iyayensa su ba shi dukiyar ko kuma ya je ya samu wani ya ba shi ko je shi sha wahala ya ƙwadago idan ya ƙwadago ya yi dako ko ya wani abu sai ya zo kuma sai ya shiga caca ya sa nairarsa dubu ashirin dubu talatin har dubu hamsin har sama da haka mako suna saya a bet bet ɗin nan da suke yi kuma sai sai ya faɗi me ya samu a ciki amma fa so yake sake samu yana sake samu wani kuɗin da wahala sai ya sake shiga haka da masu caca suke a cinye wa mutum har wando a masa alfarmar wandon ya koma da shi gida ka tigiye masa lamuni dan haka ake a rumfar caca amma ba zai sake samuwa kuɗin kuma zai sake dawowa kuma shi in bai zo ya yi cacin baya jin kwanciyar hankali to haka lamarin yake du sako idan mutum yana aiwatar da shi kowane irin sako ne ba daɗi ake ji a ciki ba amma shi tashin hankali a wajensa a ce bai yi sakon ba sako yana da wannan matsalar sai a samu addiction shine yace ya buga misali yace kama sarraha bi zalika شيخ القوم الحسن ابن هاني حيث يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها لكي يعلم الناس أني فتى أتيت المروءة بأبوابها وإن أنا جد شيء وتو أبو الحسن وكما حسن ابن هاني الأندلسي cikin wani abiyat ɗinsa ne, sha'iri ne ba wai dan ya ce sheikh, sha'iri ne ko shi'ir ne, to wasu ya kulu sai yake cewa, wa ka'asin sharabtu ko wa ka'asin sharibtu da kuma wani kofi da na sha, ka'as a nan wajen yawanci larabawa sun ce ka'as ba a ambatan kofi kawai a ce masa ka'as idan babu abin sha a ciki. Yawanci larabawa suna kiran wanda aka zuba masa giya a ciki, to shi ne suke ce masa ka'as eh kaga ce aka ce ya dufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabin kaga kofi kenan sai aka ce wa ka'sin min ma'in ma'in din wanne marmaro ne na giya ta aljanna ba irin ta duwe shi yasa aka ce la la yusaddauna anha wa la yunzifun ba magagi a cikin ta kuma ba a tambaye ita ba irin ta duniya ba ne To kaga nan da yace wa ka'sin ma'ana yana nufin kofin giya. Wa ka'sin sharittu ala ladhati. Wai kofi ne na giya da ya sha dan jin daɗin giya kofin farko. Sai yace wa ukhra amma wata daban kuma da ta biyo bayanta da ya ta sha yace tadawaitu minha biha nayi maganin ta farkon ne da ta biyu. Ne maganin ta uku da ta biyu. Ne maganin ta biyu da ta uku. ne maganin ta uku da ta hudu wa haka za wa halumma jarwa ko wai abin da yake nuna maka giya idan mutum ya sha ta kofin farko ya sha dan jin daɗi to yanzu ta biyun da zai sha ba wai dan daɗi ya sha ta ba ba daɗin ta yake ji ba ya sha ne saboda yanzu zuciyarsa ta ta'allaka da ita shi tashin hankali a wajensa a ce bai ƙara wani kofin ba don haka ya sha ne ba dan jin daɗinta ba, a'a ya sha ne kawai don ya magance wannan tsananin addiction ɗin da ya ji na yana so ya ƙara. Mu fahimci batun ko? Shi saka da a ba in an shiga ba a yi giya kawai ake shigon kwata. Sai a fita ji a yi fitsari sai a dawo. Ko wajen burkutu. Ya sha ya sha ya sha ɗan banza ya je harasuwa. Harasuwa fa. ya je haraswa ya haraswa ya fitsari kuma sai sake dawowa kuma sake ɗebo masa ita kaji fa ta sa shi haraswa amma yanzu shi kuma ya sake sha saboda me kamar yadda shi wannan ya faɗa Hassan ibn Ahani al-Andalusi wato wa ka'sin sharittu ala ladhatin wa ukhra tadawaitu minha biha saban ne kawai ke chain in an yi laifi na farko to sai ya dinga sawa mutum shauƙin ya aikata na biyu ma dama zuciyarsa ta ɗamfara da laifin sai dai kuma idan lokacin da ya laifin farko ya biya masa da nadama in ya biya da nadama ya juya zuwa ga Allah to anan ne sai a samu taubatun nasuha Allah subhanahu wataala zai taimaka masa wajen katsewa wannan igiyar da shaitan ya sanya masa ai wannan yana daga cikin hubalatu shaitan wato tarko da shaitan yake jefawa dan ya kama mutane in ya kama mutum baya tsinkewa sai da taimakon Allah Allah ka tsare mu وقال الآخر ونكم يجي فكنت دوائي وهي دائي بعينها كما يتداوى شارب الخمر بالخمر فكانت دوائي سيتزمنتو itace maganina wahiya da'i bi ainiha alhali kuma asalin itan ita ce jinya shine ce kamata dawa sharibul khamru bil khamr kamar yadda mashayin giya yake maganin giya da giya mun gane ko to umala yace wala yazalu al abdu yu'ani ta'a to mu sani bawa ba zai gushe ba yana lazimta da bayyana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wa ya'lifuha yana kasancewa tare da ita, mana ya ɗamfara da ita, al'ulufu kasancewa tare, wa yuhibbuha ya zamanto yana ƙaunar ɗa'ar Allah, wa yu'thiruha kuma ya zan ita yake zaɓa. To bawa ba zai kasance haka ba hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi ilaihi almala'ika, face sai Allah maɗaukaki saboda rahamarsa ya aika wa bawa da mala'ika ta uzuhu ilaiha azza da za su dinga jijjigo shi zuwa ga da'ar Allah jijjigawa ma'ana za su dinga fusgo shi zuwa ga da'a fusgowa in dai bawa yana bin Allah ya zaɓi bin Allah kuma yana ƙaunar bin Allah kuma bin Allah ya zaɓa ba wai dan an tilasta masa dan neman wani abu na duniya ko dan neman wani abu na duniya ba zaɓin kansa ne kuma hakan yake so kuma yana ƙaunar Allah ɗin yake aikata da'a to Allah ku zai aiko masa mala'ikan da zai dinga jawo shi yana ƙara jansa zuwa ga ɗa'a yana ƙara jansa zuwa ga ɗa'a haka abin yake inda mutum ya kafa bin Allah to insha Allah sai ga wannan ya kai shi zuwa ga wancan wannan ya kai zuwa ga wancan ya sa zuciyarsa cewa shi sai zai dinga kiyawa salatin rawati zai dinga kiyawa ar-rawati mathalan sallolin da suka ta'allaka da sallolin farilla na nafila wanda ake yi sai ya kimsa wa kansa yana kaunar wannan abun kuma yana so ya dinga yi saboda Allah kuma yana son Allah ba shi lada to insha Allah idan ya fara ya fara ya fara ya fara zai dinga jin wahala amma kuma yana san abin to sai Allah ya sanya masa abin cikin sauki sai saba kuma yana sabawa da wannan wataran kawai zai bawa kansa tunani ya ce to ni baccin daren nan kan me yasa nake ta bacci ne kullum bacci kullum man dinga tashi ina yin nafila raka'a biyu mana ne wutirina sai ya tashi yana nafila raka'a biyu yana wutarinsa insha Allah in dai yana yi da son Allah to sai kaga nafilolin suna karuwa wata ran bai farga ba ma sai ga bai san adadin rakoyin da yi ba to haka aikin alkhairi yake matukan mutum ya sake shi yana so yayi to sai Allah ya ta jansa ya ta jansa zuwa ga wannan shine abin da ake ambata mana anan wa tuharribuhu alaiha kuma sai dinga zaburar da shi zuwa ga aikin kirki wa tuz'ijuhu an firashihi mala'ikan zai dinga firgitar da shi ma'ana yana zaburar da shi zaja'u wato yana zaburar da shi an fira shi ga barin shimfiɗinsa wa majalisihi da barin wajen zamansa wajen hira da ake taɗaɗɗaka ilaiha ya tafi zuwa ga ɗa'ar Allah sai yana zaune kawai ana ta hira sai ce kai to shi wannan zaman nan da ya yanzu gashi an ci awa ɗaya kawai yana zancen banza da makaratun Qur'anin sai sai kawai tashi ya bar wajen a ce wane ina ya ce a abin nan na tafi sai ya je ya shiga masallaci ko ya samu wani waje ya buɗe wayarsa kawai ya so makaratun Qur'ani ko kuma ya je ya ɗauki mushaf kawai ya so makaratu me yasa saboda yana son bin Allah yana kiyayewa abubuwa ko yana zauna wajen shi ba ya ana maganganun da bai dace ba sai ya ki kai maganganun da kuke fa ba shi da kyau Allah ya hana gulma ko Allah ya hana karya ko Allah ya hana kaza sai ya ga suna ci gaba to kaga ai yanzu kin wannan abin da ya ai biyayya yake ma Allah to wannan biyayyar kuma sai ta sa ya kyamaci zaman sai ya ce kai shi gara ma ya tashi kawai je karatun Qur'anin sa sai ya tashi kaga yanzu ya sake yin wani aikin da'a da yayi da'a da'a da yayi ma Allah guje mas abin da ake faɗa wanda Allah bai yarda da shi ba to yin wannan saboda yayi saboda Allah kuma yanzu sai Allah ya raba shi da wajen sai ya tashi ya tafi zuwa ga wani abin da zai amfanar da shi to haka shi al'amarin bin Allah yake eh to malam yace wala yazalu ya aliful ma'asi bawa kuma ba zai gushe ba yana ɗamfarwa wato da sako yana tattaro shi gare shi wa yuhibbu ha yana kaunar sako wa yu'thiruha kuma yana zaban sako hatta yursilallahu alaihi shayatin sai Allah ya aika masa shaytanu ayat dangane da kafirai Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza da yake kafirci suka zaba sai Allah ya tura musu shaytanu su suke fusgo su zuwa ga kafirci don haka suka zaba sun zaba wa kansu ne sai kuma Allah ya bar su akai wa ta'uzzuhu ilayhi azza shaytanun su dinga finciko su zuwa ga sabon iya fincikowa fal awwalu wancan kwatance na farko na masu biyayya qawwajun da da'ati bil madad Allah ta'ala ya karfafe rundunar da'a bil madadi da taimako na mala'iku enforcement shine madad fasaru min akbar awanihi sai suka zamanto daga cikin mafiya girman mataimakan Allah ma'ana masu taimakon addinin Allah wa hada amma waɗannan kuma kwatance na biyu qawwajun da qawwa جنده المعصية بالمدد قوى جند المعصية بالمدد wato sai ya karfafi rundunar sako su ma da nasar enforcement din amma irin enforcement na me na shaitanu fakanu a awanan alaihi su sai suka zamanto masu taimaka masa akan sakon wancan kuma aka tura musu mala'iku suna taimaka musu wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala don haka shi ya sama da ya ce al-ma'asi tazra'u amsalaha shi sako shuka irinsa yake yi duk lokacin da mutum ya yi to zai sake tsiran masa da wani in ya sake yi ba tare da kan izina ba ya tuba sai ya sake tsiran masa wa haka ba har ya kai munzalin da baya so ya rabu da sabo wani fasali shi ma malai ce faslun almas'asi tudaiku iradatat tauba wanda daga cikin matsala kuma na sabo yana raunana wa mutum nufin ya tuba duk musulmi baya so ya dinga yin sako yana son aljanna duk musulmi yana son shiga aljanna ƙarfin soyayya ce ta bambanta wanda yake da rauni sai ya zamanto shaidan ya rinjaye shi sai ya raba shi da hanyar shiga wanda kuma ya ƙarfafi kansa ya nemi taimakon Allah sai Allah ya ƙarfafe shi shi kuma sai ya samu sabati akan hanyar shiga har ya kai zuwa ga gaci To, ma dama mutum yana aikata saƙo a matsayinsa na musulmi, to wannan saƙon yana raunana masa nufin yin tuba. Sai zuciya ta bushe, sai ya zamanto idan mutum yana aikata saƙo yana saƙo yana saƙo, to sai ya ji na farko ya yi nadama, ya ji ba daɗi, na biyu abin ya ɗan sake sassauci, na uku kuma zuciyar ta ɗan saman bushewa. har sai yake munzalin da idansa ma ya fetse a gaban kowa zai aikata komai abin da ya dame shi ai haka tana faruwa a rayuwa ko za ga akwai wanda shi buya yake yin zai laifi baya so ma mutane su sani in ya aikata laifi to wannan ya fi kusa da tuba amma a hankali ne na aikatawa yana takrari yana yi yana yi to sai yake munzalin da shi fa ya gamsu ba zai iya barin wannan laifin ba ko mutane sun gan shi ko ba su gan shi ba shi dai duk ɗaya ya gamsu da abin da yake yi to laifi yana da wannan matsala wa min ha ce daga irin wannan wa huwa min akhawafiha ala al-abd wannan nau'in shine mafi abin tsoracewa bawa bawa ya kai manzalin da baya jin ma shi tuba a wajensa ma baya halarto ta to ai matsalar ta kai yadda ta kai annaha tud'iful qalba an iradatihi wato tana raunanar da zuciya daga nufin yin tuba fataqwa iradatul ma'asiya sai ta karfafa ma zuciya nufin yin sakon kawai sakon kawai ake so a yi a kyautata yadda za a yi sakon wa tud'ifu iradatat taubati shay'an fa shay'a sai ta dinga raunana son yin tuba ga bawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ta kai shi munzalin da take so ila an tansalika min qalbihi iradatu tawbati bil kulliya har ta kai shi matsayin da nufin yin tuba zai fita ma daga cikin zuciyarsa baki ɗaya sai ka sai aka ce an tansalika aka kawo insila salubewa kamar yadda saba maciji yake saba insilakin kenan salubewa kaga a hankali yake ɗayewa a hankali ba lokaci guda za a cire ba a hankali tun yana jin kai ya gaman su da Allah sai kuma a hankali ya gaman su da Allah sai ma ya daina tunanin wannan sai abin ya dan bujiro masa sai ya ƙi dogon tunani ma akan laifin sai shaidan juya masa janibinsa karatun da muka yi a can baya janibin rahama janibin arwaja cewa a'a Allah mai gafara ne mai jin kai ai kaza da kaza ai yana sallah kuma dan kaza da ai ba wani abu bane ai satar da yaje yayi sadaka da sashi a ciki kuma ya bayyana miskini yanzu wannan talakan nan da ya gani a waje kaza ya dauki kudin ya bashi kaga sai masu justifying din sata da yi ko akan cewa ya samu wani mutum cikin wahala ya rasa yadda zai majinyaci talaka ya je shi ya biya masa kudin magani sai ya ce masa wannan ai zai shiga aljanna da kudin sata da yayi wannan ɗawainiyar To kaga ana ɗauke masa zuciyarsa ne ma daga tunanin tuba. To ila an tansaliha min qalbihi iradata at-taubati bil kulliyya hatta sa'alqar masa nufin yin tuba ma gaba ɗaya daga zuciyarsa. Falau mata nisfuhu irin wannan nufi na tuba kuwa da rabinsa ne kadai ya mace a zuciyar mutum aka bar masa rabi lamata ba ila Allah da ba zai tuba zuwa ga Allah ba. wato ana so mutum janibin tuba ya firin jaya ai kokawa ce kokawa ce tsakanin janibin gaskiya da janibin mai janibin karya sara'i ne Allah maɗaukaki ya ce fa'amma man taha wa athara al-hayata duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فأي كوكوا ce kokawa ce in karfi ya zo tsayawa zai rinjaye wani ai ana so wanda zai rinjaye fi shine mafi karfi ko to in janibin tuba ya fi rinjaya to shine sai kaga an tafi zuwa ga tuba in janibin sako ya fi rinjaya sai a tafi zuwa ga sako to amma in suka zama 50 50 ba to yanzu shi an ce saƙon yana salube masa wannan manufar ne ma gaba ɗaya yanzu ya bar masa kawai mai kenan sanyin saƙo fa ya ce min al-istighfar dan haka sai ya dinga zatkewa daga istighfarin da zai yi wa tawbatul kazzabina da kuma tuba irin ta makaryata bil lisani da harce da suke yi sai ya je ma irin wannan shay'in kathirin wani abu mai yawa mana sai ya je ma yi ma istighfari da kuma tuba ta makaryata da suke da harce ya ta yin wannan ya yi laifi amma kuma zai zo yana ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana tubar makaryata ke tubar makaryata mutum yana istighfari kuma yana israri ala dhunub alhali waɗannan ba sa haɗuwa ko dai tuba ne gaba ɗaya da yanke mazunubi sai a istighfarin sai a amfanar amma idan ana dogewa akan laifi kuma ana istighfarin to shine istighfarin wa taubatul kazzabin kenan ai abinda Allah subhanahu wataala yace walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sharadin da Allah ya faɗa kenan waɗanda su ne idan suka aikata alfasha ko suka aikata ayyuka na zalunci na saƙo, zakarullah za su tuna Allah da azabar Allah da kuma komawa zuwa ga Allah sun yi nadama fastaghfaru li dhunubihim sai su istighfari akan zunubin da suka aikata cewa ba za su sai komawa ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama kowa ke gafarta zunubi in ba Allah ba sun sani shi yasa sau koma ga Allah sai Allah ya ce walam yusiru ala ma fa'alu basu kuma doge akan abin da suka aikata na bayan nan ba hum ya'lamu kaga shi istighfari baya tafiya da al-israr ala dhunub dole sai an yi sai an bar wancan gabaki daya tukunna sai kuma istighfar ya zamanto na gaskiya to kaga wanda aka salube masa a dalilin sako da yake yawan aikatawa har sakon ya zaunu a ransa ya gamsu da shi aka salube masa irada na tuba to wanzu sai a ƙarshe kuma sai ya koma fa ya ce min al istighfar wa tawbatul kadhabin bil lisan shay'in kathir sai ya je ma wani abu mai yawa irin na nau'in istighfari da tuba na makaranta da suke da harasa wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siya alhali zuciyarsa kuma kullu take da sabon yana jira ya gama istighfar ne ya sake sabon musirrun alaiha yana mai dogewa kanta azimun ala muwaqa'atiha mata amkana yana nufin ya afka ma sabon duk lokacin da ya samu dama wa hadha to wannan min a'zamil amradi yana daga cikin mafi girman jinya da za ta samu zuciyar mai saƙo wa aqrabiha ila halaki kuma ita tafi kusatar da mutum zuwa ga halaka to duk saƙo ne ke kawo wannan ka san idan mutum yana saƙo baya so ma ya tunani a kansa duk lokacin da mutum ya tsaya yana tattauna saƙo da yake yana juyawa yana juya to wallahi yana kusan tuba ne yana kusa da tuba shi yasa ke ta jujjuyawa yana ga girman abin amma wanda idan laifi da ya aikata ya bujiro masa nan da nan zai ki ma tunani a kai ya kore tunanin in za a yi maganar baya so a yi magana to ko wannan fa yana zaɓa ma kansa dogewa ne akan sako yana shi ƙawance yake so yayi da sako baya son ya bashi to da yawa kuma zaka ga irin wannan jinyar tana samun al'umma ubangiji Allah ta'ala ya tsare wani fasali daga a gaba mala ya ce itiyadul qalbi lil ma'siya juyawa da dan farewa wanda zuciya take masako ta koma zuwa ga sako kuma komawa na dan farewa wa min har daga cikin irin wannan nau'i annahu yansalakhu min al qalbi istiqqa أنه ينسلخ من القلب استقباحها إيه أنه ينسلخ من القلب استقباحها وتو abin da aka ce kabih istiqbah daga kabih abin da yake kabih abin da yake mummuna wato za a salube munanta laifi ganin munin laifi a zuciya mun gane wato laifi sai a gan ma ba laifi ba ne misali yanzu za ka ga mutum ya aikata wani abu idan ana an faɗa sai ci to duk ka ga abin da su wasu ma suke aikatawa wasu kaza da kaza suke yi su yi kaza su yi kaza yanzu wannan yana ga cewa abin da ya aikata laifi ne yanzu yana hanguwa wasu manyan laifuka ne ya yi ɗan wani abu da shi a ganin sai ƙarami ne da ake masa wa'azi a kai ko ana magana shi kuma sai ke kawo wasu manya-manyan laifuffuka da wasu suke aikata wasu suna yin kaza wasu suna yin kaza to wannan yana daga cikin zuciya ta koma kenan ta kamfara da sako fatasiru lahu adatan da haka sakon sai ya zamanto masa al'ada fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu kullahum kuma baya ganin muni makansa a ce mutane gaba ɗansu ma sun ganshi cikin laifin a hankali sai kai wannan matsayin wala kalamuhum fihi kuma baya ganin munin mutane masu yi maganarsa duk abin da za su faɗa su faɗa saboda ana cewa yana aikata laifi kaza shi yanzu ba damuwarsa ba damuwarsa ba ne kowa ma ya faɗa abin da zai faɗa ba zai daina ba وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التحتك وتمام اللذة amma fa a wajen waɗanda suke shugabannin fasikanci wannan al'amari huwa gayatu tahattuki an kai gaya kenan na keta alfarma wa tamamin lazzati an kai gaya na cikar jin daɗi wato mutumin da ya kai wannan matsayi ko shaiɗanun da suke sanya su suyan sun kai gaya na jin daɗi sun kai gaya na keta alfarmar musulmi hatta ya tafakhara ahaduhum bil ma'asiya sai kaga mai irin wannan sakon da baya jin kunya har yana alfahari da sakon da yake aikatawa wa yuhaddithu biha man lam ya'lam annahu amalaha amilaha har ma sai ya dinga bada labari ga wanda ya san cewa ai wanda bai san cewa ya aikata ba zai iya zuwa ya bada labarin abin da ya aikata na laifi fayaqulu yace ya fulan amiltu kaza wa kaza yace wani na aikata kaza da kaza mutum yayi zina yazo ba da labarin abokansa ban san yayi ba amma zai ba da labari ko in guda ɗaya ya sani sai yazo ya dinga ba da labari a ai wancan ai kaza da kaza ina ba da labari ya kai gayar halaka kenan yan shi abin nan baya ganin laifi a matsayin laifi kuma baya jin kunyar ubangijinsa ya kai wannan munzalin wa hada darbu minan nas irin waɗannan nau'in mutane wanda za su yi laifi kuma su zo su ban kama da shi da alfahari cikin jama'a to malam yace la yu'afun su kan ba a yafe musu wa yusaddu alaihim tariqut tauba kuma ana toshe musu hanyar tuba ma yadda in har mutum haka ne ɗabi'arsa to ba zai tuba ba tughlaqu alaihim abwabuha fil ghalib mafi rinjaye ana toshe musu kofar tuba ba za ma su bi ta ba kama kala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi na bukhari da muslim wanda suka rawaito daga abu hurairata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa duk al'umma ta za a iya yafe musu illa al-mujahirin sai al-mujahirun masu bayyanawa wato alladhina yajharuna bil ma'siya za su aikata laifi kuma za su bayyana shi wa inna min al ijhar kuma annabi yace yana daga cikin bayyana laifi an yastura Allahu alal abdi Allah ya suturta bawa ma'ana ya rufe masa asiri ya aikata laifi Allah bai tona shi an gan shi ba thumma yusbihu sannan ya wayi gari yufdihu nafsahu yana kunyatar da kansa wa yaqulu yana cewa ya fulan ya wane amiltu yawma kaza wa kaza kaza wa kaza ai a rana kaza da kaza na ya aikata kaza da kaza fa yahtiku nafsahu yanzu ya keta alfarmar kansa wa qad bata yasturuhu rabbuhu alhali ya kashe dare Allah ya suturta shi ma'ana Allah ya rufa masa asirin maimakon yanzu ya yi nadama ya koma zuwa ga Ubangiji ya tuba to yanzu kuma sai ya zo yana bayyana kansa rufin asirin da Allah ya masa na laifin saboda yana so ya jawo shi ne zuwa ga tuba ba wanda ya sani baki alaikum ya sulhu da Ubangijinsa Allah ya yafe masa ya kuma fuskanci Ubangijinsa da kyakkyawar ɗabi'a to yanzu sai ya zo shi bayan ya yi ma Allah laifi kuma ya zo ya sake masa tsaurin ido ya zo shi ya fito cikin jama'a ma ya bayyana musu suturar da Allah ya sa yanzu ya keta ta kuma du mutane ma su ji me ya aikata na laifi sata yayi zina yayi me zaluntar wani yayi a'a damfara yayi yazo yake faɗa dan a ce shi haziki ne ya iya damfara a'a shiga ta internet yayi yahu ya bubbuga ya bubbuga ya ɗebi kuɗin ya ce ai ya ɗebi kuɗin waɗansu a waje kaza waje haba ka ɗauki wani wallahi ya faɗa cikin almujahirun kenan annabi ya ce Allah ba zai yafe musu wa minha yana daga ciki anna kullu ma'asiyatin min al-ma'asi wato yadda zuciya za ta koma ta ɗanfare ta makalkale masako shine duk kullu ma'asiyatin min al-ma'asi dukkan wani sako da mutum ya aikata fahiya mirathun to ya sani gadon sa yayi an ummatin min al'umami daga wasu a wata al'umma daga cikin al'umomi allaci a halaka Allahu azza wa jalla wanda Allah maɗaukaki ya halakar. Duk saƙon da mutum ya yi to ya gaje shi ne daga waɗansu al'umomi waɗanda kuma Allah ya halakar da su a dalilin saƙon, irin wannan saƙon, shi a ƙyale shi. falluɗiyya misali kamar liwati mirasan an qaumi luti mummunan gado ne da aka samu daga mutanen annabi lutu ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin Allah ce ba wanda ya riga su yi su suka kago shi to kaga she Allah ya halakar da mutanen lutu an musu koli-koli aka yi juyin waina aka kuma iyo musu ruwa na bama daga cikin wutar jahannama kuma haka za su wanzu a hayatuhumul barzakhiyya har ranar alkiyama da za a sa su a cikin jahannama proper to kaga kenan ashe wanda ya gaji gadon su ya aikata aikin su to ai shi kenan ko shi ma ya saba wa kansa wa akhdhu al-haqq bizaid kwace dukiyar mutane a amshi dukiyar su kuma da ƙari akai wa dafa'uhu bin naqis in ba su kuma za a yi mana in za a karɓa dukiya za a karɓa daga wajen za a yi aron gizo in kuma ba su za a yi to za a yi kwange shi kuma na waɗanda mutane ne mirafin min qaumi shu'aib wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin shawara dan kadan da Allah zai baku shi hunku alheri akan ku cuci mutane kar a cutu mutane wajen mu'amala a rage musu ko kuma in za a karɓa a musu a rangizo kar a yi kaɗan ɗin da za a samu shefa alheri to kaga wannan gadon mutanen annabi shu'aib ne kuma Allah ya halakar da su a dalilin wannan aikin ashe wanda ya shi za Allah zai kyale shi ba za a kyale shi ba wal ulu fil ardi bil fasad banga banga a cikin duniya wajen yin barna a mamaye kowa da mulki irin su Trump, a yi zalunci a shiga ƙasar da aka dama a yi bombin ɗinta a kama kowa a yi duk iya shege. To wannan mirasan an ƙaume fir'aun, ga mugun gado ne da aka samu daga mutanen fir'auna. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wani guya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu to kaga wannan mungun gado ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya basu ka duba dai ban kamar da ya dinga yi fir'auna alaysa li mulku misr wa hadhihi al anharu tajri min tahti ya nuna cewa ba zai ba zai daina kashe su ba ba zai daina abin da yake ba to kaga shi duk wanda ya irin wannan zaluncin shi ma irin abin da ya samu su fir'auna ba za a kyale shi ba kuma malam yace wa takabbur wa tajabbur tsananin kin gaskiya takabbur wa tajabbur da nuna wato nuna isa na zalunci jabbaranci kenan mutum yayi abin da ya ga dama miratan an qaumi hudin mugun gado ne da aka samu daga wajen adawa fal'asi labisun thiyaba ba'd hadhihi al-umam ashe wanda yake sako ya sanya tufar irin wadancan ne haka ne ko wallahi duk sakon da mutum zai yi yanzu ko yayi a wajen yan baya akwai sabon sako ne yanzu ai ba sabon sako sai dai a iya kwaskwarima daga nada yanzu ko waɗanda suka ce transgender misali to a iya shege ne da aka samo su a tsakanin abinan lotiya ko? abu ne da aka samo daga cikin lotiya lesbianism shi matan mutanen annabi lutin sun aiwatar da shi mata su nemi mata maza su nemi maza to kaga daga wancan suka kankaro da kankaro suka ce transgender wani sabon iya shege da ba san ina ya dosa ba ku ne yanzu gender kuke da male da female ko to in ka je ka amerika janda ta kai wajen goma sha da gaske yake gaya maka akwai ta haukar tana nan ba za sai ba kansu ya kunce eh nasullah fa ansahum anfusahum to don haka duk wanda ya aikata wani sako labisun thiyaba ba'd hadhihi al-umam ya sanya tukwane na wasu daga cikin waɗancan al'ummomi wa hum a'da'ullahi su kuma makiyan Allah ne kuma Allah ya halakar da su kenan ashe sabo idan mutum ya zaba ma kansa yin sabo to yanzu ya damfara zuwa gawa masoyan Allah ko makiyansa zuwa ga makiyan Allah ashe al-israr alal ma'siya yana gadarwa mutum mugun gado na irin abin da ya samu magabata waɗanda suka yi sako saboda lokaci za mu tsaya nan insha Allah ubangiji Allah ta'ala ya ba mu sabati Allah ka samu fi ƙarfin zukatanmu Allah ka ba mu taimako daga wajenka ka tsora mu akan hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم